يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لقد بات الجميع يدرك بات الجميع يدرك أن ما تمر به هذه البلاد ما تمر به هذه البلاد من الآفات من الأوقات العصيبة بسبب غلاء المعيشة وتدهور الحالة الاقتصادية ووقوع الناس في ضنك شديد وهذا أحد المصائب التي يبتلي الله بها عباده ليعلم بذلك الصابر منهم والواقف على حدوده والمنيب إليه بالتوبة والاستغفار ممن يرجع على أخبيه ويتحدى أقدار الله بطغيانه ومجاوزة حدود الشرع قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم سلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالة أن يعود إلى الله عز وجل بالتوبة والاستغفار والدعاء والإنابة إلى الله وتفويض أمره إلى الله ثم يكون التراحم والتعاضد بين الناس بإطعام المساكين وكشف الكرب عن المكروبين وقضاء حوائج المحتاجين ورفع الظلم عن المظلومين وعلى تجارنا بوجه الخصوص أن يتقوا الله عز وجل في تجارتهم وأن يبتغوا وجه الله فيما آتاهم من ماله فمن اتقى في ماله وتصدق وأحسن, وأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليه فإن له من الفضائل عند ربه ما لا يحصى وما عند الله خير وأبقى ومن ذلك أولا أن الإحسان أو أن الجزاء من جنس العمل قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ثانيا أنه سبب للنجاة من كرب يوم القيامة ثالثا الاستذلال في ذل عرش الرحمن يوم لا ذل إلا ذله رابعا أنه من أفضل الأعمال عند الله عز وجل خامسا حصول رحمة الله سبحانه وتعالى للعبد سادسا حصول المغفرة من الله عز وجل لعبده سابعا حصول السماحة من الله للعبد ثامنا دخول الجنة فالله سبحانه وتعالى قد استخلف عباده في أمواله ليرى ممن يحسن منهم ومن لا يحسن فالله سبحانه وتعالى أسبغ على عباده من نعمه ثم جعل من حوائج الناس إليهم فمن تبرم تبر الله تبرم الله فمن تبرم عرض أمواله أو عرض أمواله للزوال أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari su tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa tashin alkiyama 'yan uwa musulmi hakika dukkan mu mun san irin halin da al'umma take ciki a wannan ƙasa tamu da irin wahalhalu da ake shiga da yunwa da take dinkarar jama'a masu ɗimbin yawa a wannan ƙasa tamu saboda taɓarɓarewar tattalin arziki da lalacewar sha'anin mulki da kuma ainihin tashi da hauhawan farashin kayan abinci babu shakka ana cikin wani hali wanda yake mawuyaci wanda yana ɗaya daga cikin musibu da Allah subhanahu wata'ala yake jarrabar bayansa da su domin ya tantance daga cikin bayansa wane ne zai yi haƙuri wane ne zai tsaya a kan iyakokinsa wannan jarraba ba za ta sa ya sauka daga kan hanyar Allah ba wane ne wanda zai kiyaye shari'ar Allah a cikin irin wannan yanayi wane ne kuma wanda zai koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da tuba da listighfari da neman gafarar ubangiji subhanahu wata'ala wane ne kuma zai juya baya ya yi kalubalanci kaddarar ubangiji subhanahu wata'ala da zaluncinsa da ɗagawarsa da ƙetare iyaka Allah subhanahu wata'ala yana cewa wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i za mu jarrabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayar dukiya da ta rayuka da kayan abinci da kuma kayan amfanin gona Allah ce wa bashiris sabiri na kai wa masu haƙuri albishir waɗanda idan wata musiba ta same su sai su ce mu duka na Allah ne halittarsa ne bayansa ne mulkinsa ne kuma mu masu komawa ne zuwa gare shi Allah ce waɗannan suna da suna da yabo bayan yabo daga ubangijinsu suna da wata rahama ta musamman Allah ce waɗannan su ne masu samun shirya yan uwa musulmi mu sani wajibi ne akan musulmi da zai tsinci kansa a cikin irin wannan yanayi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar yin tuba da neman gafarar ubangiji da roƙon Allah subhanahu wata'ala da mai da al'amari zuwa gare shi sannan ya junanmu ya kasance akwai tausaya wa juna akwai nuna ƙaunar juna akwai taimakawa juna ta hanyar ciyar da miskinai da yayewa waɗanda suke cikin damuwa irin damuwarsu da biya wa masu bukata irin bukatarsu da ainihin kawar da zalunci daga wanda aka zalunta wajibi ne 'yan kasuwanmu su ji tsoron Allah subhanahu wata'ala game da kasuwancinsu da Allah subhanahu wata'ala ya danka a hannunsu su sani cewa abinda Allah subhanahu wata'ala ya basu na dukiya ajiya ce ya basu kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya dokoki akan wannan dukiya ya danka ta a hannunsu domin su zama sanadiyar taimakawa ƴan uwansu wanda duk ya kiyaye dokar Allah subhanahu wata'ala cikin dukiyar da Allah ya bashi yayi sadaka ya kyautata wa mutane kamar yadda Allah ya kyautata masa to babu shakka yana da lada gwaggwaba a gurin ubangijinsa zai samu matsayi babba a gurin Allah subhanahu wata'ala kuma babu shakka abinda yake wurin Allah subhanahu wata'ala shine mafi alkhairi kuma shine mai wanzuwa Allah subhanahu wata'ala ya tanadar wa dukkan wani dan kasuwa da dukkan wani wanda Allah subhanahu wata'ala ya bashi dukiya yayin da zai kyautata da dukiyarsa ko dai wajen kasuwancinsa ko kuma wajen mu'amalarsa da mutane to ubangiji subhanahu wata'ala zai kyautata masa gwargwadon irin yadda ya kyautata babu shakka nassoshi da dama na alkur'ani da sunna sun nuna cewa sakamako yana zama daidai da irin aiki aljaza'u min jinsil amal irin aikinka irin sakamakonka Allah yana cewa hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan shin kyautatawa tana da wani sakamako ba kyautatawa ba don haka duk wanda zai kyautata Allah zai kyautata masa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه النبي صلى الله عليه وسلم yake cewa duk wanda ya yaye wa mumini wata damuwa shi ma Allah zai yaye masa damuwarsa ta ranar alkiyama ta duniya da ta lahira hakanan wanda ya sitirta musulmi shi ma Allah zai sitirta shi a duniya da lahira wanda ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsuwa shi ma Allah zai sauƙaƙa masa a duniya da lahira annabi ya ce Allah yana tare da bawa da yake taimakon ɗan uwansa kuma Allah yana tare da bawa matuƙar bawa ya kasance cikin taimakon ɗan uwansa wannan hadisi ne sahihi wanda abu dawud da tirmidhi suka ruwaito shi daga ainihin abu hurairata radiyallahu ta'ala anhu ya tabbata a cikin sayo muslim sahih bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yazlimuhu ba zai zalunce shi ba wala yuslimuhu ba zai banzatar da shi ba ko ya mika shi ga abokan gaba wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati annabi yace duk wanda ya kasance cikin neman biyan bukatar dan uwansa shi ma Allah zai kasance cikin bukatarsa wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurbati yawmil qiyamah wanda duk zai yaye wa mu'mini wani ta damuwa to shi ma fa Allah zai yaye masa damuwarsa a ranar gobe kiyama wa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah wanda ya sitirta musulmi ya rufa masa asiri to shi ma haka Allah zai rufa masa asirinsa ranar gobe kiyama don haka duk ɗan kasuwar da zai kyautata ya yi irin waɗannan ayyukan to haka Allah subhanahu wata'ala zai fuskance shi da sakamako irin wannan haka nan abu na biyu zai kubuta daga damuwa ranar gobe kiyama hadisi ya tabbata cikin sayo muslim daga abu qatadat al-ansari radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace من سره أن ينجيه الله يوم القيامة من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عليه wanda duk zai faranta masa rai Allah ya kubutar da shi daga bakin cikin ranar gobe kiyama to ainihin ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin matsatsi ya sauƙaƙa ma ya sauƙaƙa ma wanda yake cikin takuruwa ko kuma ya yafe masa idan yana bin sa bashi to wannan sababi ne da zai sa Allah subhanahu wata'ala ranar gobe kiyama ya kubutar da shi shi ba daga cikin damuwar wannan rana abu na uku zai samu shiga cikin inuwar al'arshi ranar da babu wata inuwa sai ta Allah ya tabbata a cikin al-mu'jamul kabir da al-mu'jamul awsat na tabarani da kyakkyawar da ingantacciyar salsala daga Abu Qatada da Jabir dan Abdullah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace من سره من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يذله تحت عرشه فلينذر معسرا وأن دك زي فرن تامس لنا نقوب قياما الله سبحانه وتعالى يطير الدشيد قداموه كما يساش أتكين إنوى على الأرش تو يسور رام وأن ديك يتكين متطي أبو نهدو الله سبحانه وتعالى ya sanya wannan daga cikin mafi kyawawan ayyuka a gurinsa mafi ayyukan da Allah ya fi so kuma mutumin da Allah ya fi so a gurinsa hadisi ya tabbata cikin al-mu'jamul awsat na tabarani da sanadi kyakkyawa daga Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace afdalul a'mali idkhalus sururi 'ala al-mu'min aikin da yafi kowanne shine shigar da farin ciki a zuciyar mu'mini كسوت عورته أو أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته كودي كأينه انتفاتر دا الأورسة كوكما كتيد شي يقوشي كوكما كبيامس بقاتس هكذا طبراني يا فتر a cikin littafinsa al'ausar da kuma littafinsa al'mu'jamul kabir da kyakkyawar salsala ko da salsala wacce ke mai kyau daga abdullahi ɗan umar yake cewa wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tambaye shi wani mutum ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so cikin mutane sannan wani aiki ne Allah subhanahu wa ta'ala ya fi so annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce a habbun nasi ilallahi an fa'uhum linnas mutumin da Allah ya fi so shi ne mutumin da ya fi amfanar mutane sannan wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tudkhiluhu ala muslim تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه شوعا ولا أمشي ولا أن أمشي في ولا أن أمشي ما أخ في حاجة أحب إلي من أعتكف في هذا المسجد يعني مسجد المدينة شهرا النبي صلى الله عليه وسلم يجي aikin da Allah ya fi so shine mutum ya shigar da farin ciki a cikin zuciyar ɗan uwansa musulmi ya yaye masa wata damuwarsa ko ya biya masa wani bashinsa ko kuma ya yi masa maganin wata yunwa da ta dame shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa in tashi in yi tattaki don biyan bukatar wani ɗan uwana ya fi soyuwa gare ni sama da in yi itikafi a wannan masallacin yana nufin masallacinsa na madina itikafin wata guda annabi ya ce wa man ka zama gaizahu wanda duk ya haɗe fushinsa ya gintse fushinsa wanda da zai iya ya ɗauki fansa da ya ɗauka annabi ya ce mala Allahu qalbahu ridan sai Allah ya cika zuciyarsa da yarda wa man masha ma'a akhihi fi hajatin hatta yaqdiha lahu thabbata Allahu qadamayhi yawma tazulu al-aqdam annabi ya ce wanda ya tashi yayi tattaki saboda buƙatar dan uwansa ta biya to Allah zai tabbatar da digadigansa ranar da digadigai suke zamewa haka nan abu na biyar mutum zai samu rahamar ubangiji subhanahu wata'ala yayin da ya kasance mai tausaya wa ƴan uwansa to shi ma Allah zai tausaya masa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da ibnu majah daga jabir dan abdullah yace annabi sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza iqtada Allah ya ji kan bawon da idan ya sayar wato idan ya zai saya zai zama mai saukin kai hakanan idan zai sayar zai zama mai saukin kai idan zai sayar zai zama mai saukin kai in zai saya zai zama mai sauki hakanan idan zai biya bashi yakan zama mai sauki saboda haka shi ma Allah subhanahu wataala zai ji kansa ranar gobe kiyama hakanan Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da hadisi da sanadi mai kyau daga Abdullahi dan Amr النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ما ستوسي ألا من رحمة من توسي دي ما ذي توسي مسو النبي يكتب توسي أما وأن دكي باين كسا سي وأن دكي سما شيني ألا توسي أمكو أبو نشدا bawa zai samu gafarar ubangiji subhanahu wataala wanda shine abinda kololuwar abinda bawa yake so ya samu gafarar Allah da yardarsa hadisi ya tabbata cikin jami'u tirmidhi da kyakkyawar salsala daga jabir dan abdullah manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ghafarallahu ar-rajula ghafarallahu ar-rajula kana sahlan idha ba'a samhan idha ishtara sahlan idha ishtara sahlan idha iqtada Allah subhanahu wataala ya gafarta wa bawan da idan zai sayar zai sayar da sauki hakanan wajen saya zai zama mai saukin kai hakanan wajen biyan bashi zai zama mai saukin kai hakanan ya tabbata a wajen imamu ahmad da kyakkyawa da ingantacciyar salsala daga abdullahi dan amr manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace irhamu turhamu ku tausaya a tausaya muku waghfiru tughfaru ku yi gafara kuma ai muku abu na bakwai bawa zai samu sassauci da sauƙaƙawa daga Allah subhanahu wataala imamu ahmad ya fitar da hadisi ingantacce daga abdullahi dan abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ismah yusmah laka ka sassauta ka sassauka kai ma sai Allah ya sauwaka maka ka sassauta kai ma sai Allah ya sassauta maka abu na takwas zaka samu shiga aljanna yayin da ka kasance mai sauƙaƙawa wajen cinikinka da kasuwancinka imamu ahmad da nasa'i sun fitar da hadisi da kyakkyawar salsala daga usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce allah ya shigar da mutum aljanna saboda ya kasance wajen saye da sayarwarsa mai sauƙi ne wajen karɓar bashi da biyan bashinsa mai sauƙi ne allah ya shigar da shi aljanna a dalilin wannan saboda haka bayan allah 'yan kasuwa mu sani abinda Allah subhanahu wata'ala ya sanya a hannunmu ajiya ce ubangiji subhanahu wata'ala yayi kuma duk dan kasuwan da ya zanto a harkar kasuwancinsa bai sa tsoron Allah da tausayin talaka ba to babu shakka ba zai samu kubuta a ranar gobe kiyama ba sannan abin da yake hannunsa ba zai samu kubuta ba ko dai ya rasa abin da yake hannunsa wata rana ya dawo babu komai tare da shi ko kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya cire albarkar da take ciki ana son ka kyautata domin ubangiji subhanahu wata'ala ya tashe ka a cikin mutanen ƙwarera na gobe kiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna cewa dukkan mutumin da ya kasance cikin harkar kasuwancinsa baya kyautatawa baya tsoron Allah to za a tashe shi a cikin a ƙarƙashin tutar fajirai na gobe kiyama imamu tirmidhi ya fitar da hadisi da imamu darimi da ibnu maja da ibnu hibban daga rifa'at al-ansari yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama mun fita tare wata rana za mu je sallah sai ya ga mutane a kasuwa suna ta ainihin ciniki suna ta saye da sayarwa sai ya kirawo sai ce ya ma'asharar tujjari ya ku taron 'yan kasuwa fastajabu li rasulillah duk suka ansa wa annabi sallallahu alaihi wasallama suka dago kawunansu suka suka dube shi da idanuwansu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da su inna tujjara yub'athuna yawm alqiyamati fujjaran illa man ittaqa Allah wa barra wa sadaqa yan kasuwa za a tashe su a ranar gobe kiyama fajirai wato a ƙarƙashin tutar fajirai sai dai waɗanda sai dai wanda ya kiyaye dokar Allah a kasuwancinsa ya kuma kyautata kuma ya zanto mai gaskiya saboda haka wanda duk bai samu waɗannan sharuɗa ba cikin harkar kasuwancinsa to ranar gobe kiyama zai sashi a ƙarƙashin tutar fajirai don haka ya kai ɗan uwana a tajiri ka sani cewa albarkar dukiyarka ba za ta samu ba har sai ya kasance ka tsaya tsayin daka ka kiyaye dukkan abin da yake wajibinka musamman game da 'yan uwanka mabukata ta hanyar kyautata musu da fitar da haƙƙin da yake kanka in ba haka ba abin da kake tare da shi wata rana zai gushe ko kuma albarkarsa ta gushe hadisi ya tabbata cikin al-mu'jamul kabir na tabarani da kyakkyawar salsala daga abdullahi dan amr yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa إن لله عند أقوى إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم النبي صلى الله عليه وسلم يتي akwai wasu mutane da Allah subhanahu wataala ya ajiye ni'imominsa a wajensu ya ajiye ni'imominsa a hannunsu zai bar musu ita matukar ba su ƙosa wajen kyautatawa 'yan uwansu ba zai bar dukiyar a hannunsu masuƙar ba su ƙosa wajen kyautatawa 'yan uwansu ba yayin da za su ƙosa sai Allah ya ɗauke ta daga wajensu ya maida ta ga waninsu haka nan ibnu abin duniya da tsabarani sun fitar da hadisi da kyakkyawar salsala daga abdullahi dan amru dai yake cewa inna lillahi annabi yake cewa inna lillahi aqwaman ikhtassahumullahu bin ni'ami limanafi'il ibadi Allah subhanahu wata'ala ya keɓance wasu mutane da ni'imominsa wato dukiya domin su amfanar da bayinsa yuqirruhum fiha ma bazaluha Allah zai basu da wannan dukiyar matukar za su dauka su bayar dan Allah ko za su yi ainihin kyautata a cikin dukiyarsu fa idza mana'uha idan suka hana wannan dukiya tasu naza'aha minhum sai Allah ya kwace dukiyar daga hannunsu fa hawwalaha ila ghairihim ya maida ta zuwa wasu saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya bawa bayinsa ni'imar sani domin su kasance su ne sanadiyya na tikutawa bayinsa cikin nasihar da ainihin ɗan uwan karuna suka yi masa sun gaya masa cewa kyautata wa mutane cikin dukiyar da Allah ya bashi wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wa la tabghi al-fasada fil ard innahu la yuhibbul mufsidin ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kada ka yi barna a bayan ƙasa Allah fa baya son mabarnata hadisi ya tabbata a cikin mu'jamut tabarani al-kabir da kyakkyawar salsala daga Abdullahi dan Abbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min abdin أنعم الله عليه نعمة فأنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه ثم جعل من حوائج الناس إليه ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم فقد عرض تلك النعم للزوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتي باب ونباوة da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya wata ni'ima a hannunsa ya cika masa wannan ni'imar sannan ya sanya bukatun mutane zuwa gare shi amma ya rika jin damuwa to sai Allah yake cewa faqad arrada tilka ni'ama lizawal hakika ya bijirar da wannan ni'ima tashi zuwa ga gushewa wato zai yi sanadiyar gushewar wannan ni'ima daga wajensa don haka ku sani ya ku bayin Allah musamman attajirai a cikin mu duk wanda Allah subhanahu wata'ala ya cire tausayi a cikin zuciyarsa hakika wannan alama ce daga cikin alamomin tsiyacewa ta ranar gobe kiyama alamar tsiya cewa alkiyama shine anan duniya Allah ya cire tausayi a cikin zuciyar bawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tunza'ur rahma illa min shaqiyyin ba wanda ake cirewa tausayi a zuciyarsa sai wanda yake shaqiyi wato wanda yake matsiyacin lahira wani hadisi ne kyakkyawa Abu Dawud ya fitar da shi da Tirmidhi da Ibn Hibban saboda haka mu kasance masu tausayi cikin mu'amalar mu ana ta kuka da 'yan kasuwa manyansu da ƙanana akan yadda suke ta ɗaga wato farashin kayayyaki ba gaira ba dalili a da can ana ga da uzuri wajen ka ƙara kuɗin kayanka saboda dalar da kake siyo kayan ta hau to yanzu dalar tana nan a yadda take ba wai ƙara hawa ta fiye da yadda ake zato ba amma yanzu nan za ka buɗe shago da yamma ta yi kuma a zo a samu ka ƙara wani maɗuɗin kuɗi a kansa babu shakka mu sani duk yawan kuɗi idan Allah ya cire albarka a cikinsa to ba zai amfane ka ba duniya da lahira duk ƙanƙantar kuɗi duk ƙanƙantar riba idan Allah ya albarkace ta to wannan ita ce za ka ga amfaninta duniya kuma za ka ga amfaninta a lahira saboda haka duk abin da za ka tara duk yawansa a nan duniya ne za ka bassa abin da ka yi na kyautatawa a cikin wannan dukiyar da shi ne za ka yi guzurin zuwa lahira ranar gobe kiyama kuma ubangiji subhanahu wata'ala zai cece ka ne da wannan ayyuka da kai na kina alheri don haka yan kasuwanmu musulmi waɗanda suka yi imani da Allah da ranar lahira da ranar tsayuwarsu ga Allah gaban Allah subhanahu wata'ala su ji tsoron Allah su kyautata lamarin dukiya da Allah ya sanya a hannunsu dukiya a hannun mumini aro ce aro ne Allah subhanahu wata'ala ya baka ko gadi ne ubangiji ya sa ka kai saboda haka idan ka kyautata ka ga kyakkyawan sakamako annabi yana cewa ni'mal malu salih lirrajul salih ma dalla da dukiya ta kwarai ta halal a hannun mutum na kwarai saboda haka ka zama mai kyautatawa a dukiyarka sai ka tashi a cikin tutar manya-manyan salihan bayi ka tashi a cikin tutar annabawa irin su annabi Ibrahim alaihi salam irin su annabi Ayyub alaihi salam da Allah ya ba su dukiya irin su annabi Dawud irin su annabi Sulaiman ka tashi a cikin bayin Allah na kwarai irin su Sa'ad ibn Abi Waqqas su Abdurrahman ibn Auf irin su Uthman ibn Affan waɗanda sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallama da Allah ya musu albishir da aljanna tun a duniya waɗanda suka ciyar da dukiyarsu suka taimaka wa bayan Allah saboda haka ka kyautata ka sani ribar lahira da wadatar lahira ita ce tafi abinda kake wafutuka anan wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce tafi alkhairi kuma ita ce mai dawama ita ce mai manzuwa mai hankali ba zai canza abin da yake mafi alkhairi ba ya canza shi da wani abin da yake mafi kaskanci babu shakka duniya duk yawan ta kankanwa ce a gurin Allah mata'un qalil haka Allah ya kira ta yar dan jin dadi ne kankani saboda haka abin da yake gurin Allah subhanahu wataala shine ya kamata mumini yayi tunani mu tausaya wa junanmu mu tausaya wa ƴan uwanmu mu zama kamar jiki daya haka manzo sallallahu alaihi wasallama yayi mana wasici da shi ce misalin mu'minai wajen tausayin su da kaunar junan su da taimakawa junan su kamar jiki daya ne yayin da wata gaba a jikin ta koka saboda ciwo duk jiki sai ya sai ya tashi da ainihin zazzabi da rashin bacci to haka ya kamata mu kasance mu kasance kamar gini guda daya annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa almu'minu lilmu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan mu'mini da dan uwansa mu'mini kamar gini ne da sashin sa yake karfafa sashi don haka mu tausaya wa junan mu yan kasuwa mu sa Allah a cikin zuciyar mu mu yi gaskiya mu kyautata sai Allah subhanahu wataala ya albarkaci dukiyar mu ta zama mai albarka gare mu a nan duniya da rayuwar mu ta nan duniya da rayuwar mu ta lahira اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين